الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهد قوة رمضان وتنترى أجير متنم مسلم هجرا من زعل الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in bakwai. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka muna bisa kan suratu shura suratu shura ita ce sura ta arba'in da biyu a jerin surorin alkur'ani mai girma tana ɗauke da ayoyi hamsin da uku. karatunmu da ya gabata mun tsaya ne bisa kan aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta shidda faɗin Allah ta'ala wallazi na taka min duni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazi na takazo min dunihi auliya, kuma waɗanda suka riƙi wasu majibanta koma bayan shi, Allahu hafizun alaihi, Allah shi ne mai kula a kansu, wa ma an alaihim bi wakil kai ba wakili ba ne a kansu wallazi na takhazu min dunihi auliya waɗanda suka riƙi wasu majibanta wasu masoya koma bayan Allah yana ana zancen ana zancen mushrikai waɗanda suka riƙi wasu abubuwan bauta yana auliya a nan shine shuraka'a kenan ababan tarayya waɗanda suka dora hada Allah da su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratu az-zumar Allah ta'ala ya ce walladina takhazu min dunihi awliya
takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka riki wasu majibanta koma bayan Allah suka ce ma na abuduhum ba kuma yasa muke bautan su ba illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci kenan kaga auliya a nan ya nuna wasu ne abubuwan bauta ne na daban wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul baqara yace wallazina kafaru wallazina kafaru awliya'uhum الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم صادقين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
أتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون duka waɗannan ayoyin sun nuna cewa abinda ake nihi da ittakhazu wallazina takhazu min dunihi awliya sune waɗanda suka riki wasu abubuwan bauta wanda ba Allah ba kenan waɗanda suka riƙe wasu ababen bauta su kuma wannan ababen bautan da suka riƙa wanda ba Allah ba kishi biyu ne akwai wanda suka riƙi shedanu abubuwan bauta kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato a cikin suratul araf ya ce innahum ittakhazu shayatin إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله Allah ta'ala ya ce lalle ne su sun riƙi shedanu a matsayin masoya majibanta kuma bayan Allah wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammanin su shiryayyu ne da wannan aika aikan da suka yi haka Allah ta'ala wato ya tabbatar da cewa akwai masu bautar shedan don haka wannan bautar shedan ɗin shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗi nan cewa sun riƙi wasu majibanta wasu masoya koma bayan Allah kamar yadda suratul kahf ta tsawatar a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu shi za ku riƙi shedan da shi da zuri'an shi a matsayin majibantan ku masoyanku kuma bayana alhali su makiya ne a gare ku to haka Allah ta'ala ya tabbatar a cikin suratul yasin yace alam ahadi ilaikum ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ya abati la ta'budu يا shaytan أبت لا تعبد الشيطان inna shaytana إن الشيطان كان للرحمن yad'una عصيا min dunihi إن illa inatha يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Allah ta'ala ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam shin ban yi maku wasiya ba ya ku yan adam Allah ta'budu shaytan cewa kada ku bauta ma shaytan haka Allah maɗaukaki ya kawo labarin annabi Ibrahim ya faɗa ma baban shi cewa ya abati la ta'budu shaytan ya kai babana kar ka bauta ma shaytan haka Allah ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inasa ba kowa suke kira ba koma bayan Allah sai gumaka mata wa in yad'una ba kowa suke kira ba suke bauta illa shaytanan marida sai dai shaytan mai taurin kai don haka nan da Allah ta'ala ya ce wallazi na takhazu min dunihi awliya to akwai waɗanda wato akwai cikin kalolin awliya ukin nasu akwai shaidanu akwai shaidanu cikin kalolin awliya un nasu kuma akwai gumaka kamar yanda ayat da muka karanta ta cikin suratu az-zumar ta tabbatar da haka da haka Allah ta'ala ya ce wallazi na takhazu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim Allahu hafizun alaihim ma'ana Allah shine wanda yake kiyayewa a kansu ma'ana raqibun alaihim ma shine yake kula da su shine wanda yake sanar da ayyukan da suke aikatawa kuma zai musu sakayya akan ayyukan su sakayya wacce ta dace Allah ta'ala ya ce wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakili bane a gare su ma'ana Allah bai wakilta ka ba a wajen ɗora su akan shiriya ko kuma wajen ɗora su akan bata wannan ba aikin ka bane ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna ma anta nazirun wallahu ala kulli shay'in إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Allah ta'ala ya ce inna ma anta nazirun ai kai kawai mai gargadi ne aikin ka shine ka yi musu gargadi ka isar musu da sakon Allah amma ba aikin ka bane ka shiryar da mutum ko ka fatar da mutum wallahu ala kulli shay'in wakili Allah shine wakili a bisa dukkan komai don haka nan ma Allah ya ce mashi wa ma anta alaihim bi wakil kenan ba kai ba aka wakilta a kansu wajen shiryar da su ko kuma wajen fatar da su wannan aikin Allah ne ya shiryar da wanda ya cancanci shirya ya fatar da wanda ya cancanci fata wa ma anta alaihim bi wakil yasa wato Allah ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا na'am أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين wa ma kana وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ta'ala ya ce inda Allah ya ga dama domin shi ne wanda yake wakili ga mutane mai shiryar da su mai batar da su to inda ya ga dama laj'alan nasa walau sha la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da waɗanda suke bisa ban ƙasa baki ɗayan saran katakaf da duka sun yi imani sai Allah yake ce ma annabin shi afa anta tukrihun nas shin kai ne zaka cilasta wa mutane hatta ya kunu mu'minin har su zamo masu imani wa ma kana li nafsin an tu'mina ai ba yayyuwa ga wata rai ta yi imani illa bi idnillahi sai da izinin Allah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Allah kuma yana sanya datti akan waɗanda ba su da hankali waɗanda ba su hankalta alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani don haka kenan wannan aye kamar waɗancan ayoyin ne Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi yake kulawa da dukkan komi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban aikin shi kawai shine isar da sako na'am
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
Allah ta'ala ya ce wa kazalika auhaina ilayka qur'ana kuma kamar haka ne muka yi wahayin alkur'ani zuwa gare ka arabiyyan na harshen larabci litun zira ummal qura wa man haulaha domin ka yi gargadi ga ummal qura ita ce wato makka wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi kuma ka yi gargadi game da wato yini na tattara jama'a wanda babu kwankwanto a cikin shi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani ɓangare yana cikin aljanna wani ɓangare kuma yana a cikin wuta walau sha Allah da Allah ta'ala ya so ya ga dama laj'alahum ummatan wahidatan da sai Allah ya sanya su su zamo al'umma guda ɗaya walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah yana shigar da wanda ya ga dama ne a cikin rahamar shi wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir kuma azzalimai ba su da wani majibanci ko wani mataimaki Allah ta'ala ya ce wa kazalika kuma kamar haka ne kamar yadda tun farkon suran Allah ce kazalika yuhi ilaika to shine Allah ta'ala nan ma ce wa kazalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan to kuma kamar haka nan ne yanda Allah yayi wahayi ga annabawan da suke gabaninka to kamar haka nan ne kai ma Allah yayi wahayi zuwa gare ka na alqur'ani qur'anan arabiyyan wal qur'ani na harshen larabci wato an kira shi da ƙur'anan alƙur'ani an nakara shi na wurin saboda girmamawa a gare shi kuma wato Allah ta'ala ya kira shi da sunaye masu yawa amma yana cikin mahi shahara sunan shi wato sunayen nan guda biyu alkitabu da alƙur'ani kamar yadda Allah ya ta maimaita su a cikin alƙur'ani Allah ya ce wa ƙur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas fa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban مسطورا ورتل القرآن ترتيلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم da sauran ayoyi wanda daga cikin sunayen shi shahararru akwai alkitab Allah ce tilka ayatul kitabil mubin Allah ta'ala ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba Allah ta'ala ce wa hadha kitabun mubarakun anzalnahu da sauran ayoyi waɗanda suka nuna cewa alƙur'ani an kira shi da alƙur'ani da kuma alkitab abin da yasa waɗannan sunayen suka yi shahara saboda su ne sunayen da suke nuna tabbashin wannan littafin littafin Allah ne kuma sai an tsare shi domin ta kalma alƙur'an wato kamar da wasu malaman larabci suka ce masdari ne na qara'a ya qara'u qira'atan wa qur'anan kenan qur'an ma'anan shi ɗaya da qira'a don a yi nuni a kan cewa shi littafi ne wanda ake ta karanta shi ake ta karanta shi kuma ake hardace shi a cikin ɗararza shi kuma kalmar alkitab don ta yi nuni a kan cewa shi littafi ne wanda wato ake rubucewa to shi yasa alƙur'ani allah ya tsare shi ta waɗannan ɓangarorin guda biyu mahfuzun fi sudur wa fi sutur an tsare shi a cikin kirazza an tsare shi kuma a cikin littafai a rubuce kamar da Allah ta'ala ce ban huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm saboda haka Allah ta'ala ce kamar haka nan ne muka yi maka wahayin qur'anan arabiyyan alqur'ani na harshen larabci yana alqur'ani kamar yadda muka karanta a nan cikin suratul fussilat walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabiy qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa to shi alqur'ani na harshen larabci ne shi yasa ma malamai suka ce da za a tarjama alqur'ani da wani yare wanda ba na larabci ba to baya da alfarma irin ta alkur'ani don akwai masu tarjama alkur'ani kuma tarjama shi da wani yare zunzurutu ba tare da an garawa da larabci ba wannan kuskure ne an hana yin haka nan babu kyau to akwai waɗanda suke wallafa littafai na wato yaren horon shi gaba ɗaya zama zunzurutun horon shi ne babu aya alkur'ani ko da guda ɗaya ta larabci kawai sai dai kaga ana ta tarjamawa tun daga farkon suratul fatiha har zuwa ƙarshe alƙur'ani ba a mai hakan yanda malamai suka ce abin da ke daidai shine wanda yake son ya tarjama alƙur'ani to ya kawo yaren larabci gehe sai ya kawo tarjama shi gehe wannan shine daidai amma in ka ɗebe kwata-kwata larabcin ka kawo kawai fassara hausa kawai ka kawo zunzurutun hausa to yanzu bai da alharma irin ta alƙur'ani za a ce tarjama ce ta ƙur'ani amma irin alharmar da alƙur'ani yake da baya da ita saboda haka shi alkur'ani yana zama alkur'ani ne lokacin da yake arabiyyan kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da shi bilisanin arabiyyan mubin Allah ta'ala ya ce wato na harshen larabci ne litunzira ummul qura wa man haulaha to anan sai Allah ta'ala ya ce ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alkur'ani wato saboda ababe guda biyu kamar da ambata nan wurin abu na farko shi ne litun zira ummal ƙura domin ka yi gargaɗi ga ummal ƙura wace ce ummal ƙura ita ce makka kenan litun zira ummal ƙura litun zira makkata don ka yi gargaɗi ka ja kunnai ga wato mutanen makka wa man haulaha da waɗanda suke kewayenta abu na biyu kuma watun zira yawmal jam'i la raiba fihi kuma ka yi gargaɗin cewa ranar tattara mutane yini ne wanda babu kwankwanto a cikin shi to wancan na farko cewa an saukar da alkur'ani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi ga mutanen makka da wanda ke kewayenta to kaga wannan aya kamar ta nuna cewa manufar saukar da alkur'ani shine wannan ko litunzira ummal qura wa man haulaha don ka yi gargaɗi ga makka da mutanen da suke kewayen makka kenan bai shafi sauran mutane ba ko alhali kuma sauran ayoyi muka duba sai muga suna nuna ita wato wannan annabtar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ga mai duniya gaba ɗaya kul ya ayyuhan nasu inni قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ma arsalnaka
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا تبارك ونذيرا الذي نزل القرآن.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mu aiko ka ba sai zuwa ga mutane baki ɗayansu haka Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane lalle ni dan aiken Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya haka Allah ta'ala ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sabkar da littafin da yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya akan bawan shi domin ya kasance mai gargadi lil alamina ga halittu baki daya ta kenan ayoyi sun nuna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo shi ne zuwa ga duniya gaba daya to sai ga wannan aya ita kuma tana cewa litunzira ummul qura mun yi maka wahayin alkur'ani ne domin ka yi gargaɗi ga makka wa man haula hada wanda ke kewanta to sai malamai suka fuskantar da wannan ma'anai zuwa ga wato huska biyu huska na farko suka ce ana nihin litunzira ummul qura domin ka yi gargaɗi ga makka wa man haulaha da wanda ke kewayenta na dukkanin kasashe baki daya na bisa ban kasa da suka ce man haulaha wannan ai ya shahin dukkanin wato kasashe na duniya wanda ba ita ba to sai wasu suka ce a aka ce man haulaha kawai waɗanda suke nan kusa da ita ne abin ya shafa kamar jazira ta larabawa shikenan to a ɗauka haka nan ɗin ne amma ɗauka cewa e litunzira ummal qura wa man haulaha ana nuhin dan kai gargadi ga makka ne da wanda ke kewayenta to in haka nan ne kenan sauran ayoyin su kuma da muka karanto waɗannan su kuma sun nuna cewa an aiko shi gaba ɗaya ga mutane kenan babu wata matsala nan an ce an turo shi dan ya ja kunnuwan mutanen makka da wanda ke kusa da su sauran ayoyi kuma sun nuna cewa an aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya kuma wannan ba su hana waɗancan kasancewar an ce ya ja kunnuwan mutanen makka bai hana kuma a turo shi zuwa ga mutane baki daya kamar yadda wato yake sanannen abu ai a wata aya Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrab wa anzir ashiratakal aqrabin kaga a wannan aya an ce kai gargadi ga dangin ka famin ka waɗanda suke makusantanka to cewa yayi gargadi gare su kuma sai ya hana gargadi ga sauran mutane da haka kenan kamar yadda cewa ka yi gargaɗi ga dangin kama kusanta bai hana gargaɗin ya shahi sauran mutane ba saboda wasu dalilai sun nuna har su su ma to haka ita ma wannan koda ta yi nuni akan maka kaɗai da wanda suke kusa da ita to bai hana ya shahi sauran al'umma na duniya baki ɗaya kamar yadda sauran ayoyi suka yi nuni akan Allah ta'ala ya ce litun zira ummal qura sai ce wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita watunzira yawmal jam'i la rayba fihi abu na biyu shine kuma kai gargadi game da yini na taruwa wanda za a tattara halittu yini ne wanda babu kwankwanto a cikin shi to wannan yinin shi ma da Allah ta'ala ya ce yayi gargadi game da shi babu kwankwanto a cikin shi ya faɗi kwatankwacin haka a cikin wasu ayoyi kamar yadda ya faɗi a suratun nisa'i ya ce Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa idza qila inna wa'da Allahi idza qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور waɗannan ayoyin duka sun tabbatar da abin da wannan aya ta tabbatar Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi hakika sai ya tattara ku a yinin alkiyama yinin da babu kwankwanto a cikin shi fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi Allah ta'ala ya ce to yaya idan muka tattara su a wani yini wanda babu kwankwanto a cikin shi fa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha idan aka ce alkawarin Allah gaskiya ne kuma alkiyama babu kwankwanto a cikinta kultum sai ku ce ma na dari masa'a mu san menene alkiyama ba Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma lalle alkiyama mai zawwa ce babu kwankwanto a cikinta to shi yasa Allah ta'ala ya ce anan dan kai gargadi game da wato yawmal jam'i la raiba fihi yinin da za a tattara mutane yini ne wanda babu kwankwanto a cikin shi yawmar jam'i wannan shine yawmar qiyama yana alqiyama an sanya mai suna yawmar jam'i li'anna Allah azza wa jalla yajma'u fihi al-khala'iqa saboda cikin wannan yinin Allah ta'ala zai tattara halittu kamar yanda wa cikin waɗannan ayoyin da muka karanto akwai ayoyin da sun yi nuni akan haka wannan aya Allah ya ce la yajma'annakum haqiqa sai ya tattara ka kenan yinin tattaruwa ne haka Allah ta'ala wato ya faɗi yace هذا يوم الجمع هذا يوم الجمع لا ينطقون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا واحشر الذين ظلموا احشروا وازواجهم الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور هذا يوم الفصل جميعا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين duka waɗannan ayoyin da masu ayoyi daban sun nuna cewa lalle wannan yini yini ne wanda Allah ta'ala zai tattara halittu a cikin shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce haza yawmul fasl wannan shine yini na rarrabewa jama'anakum zamu tattaro ku baki ɗayan ku wal awwalina da ku da na farko haka Allah ta'ala ya ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan yini ne wanda za a tattara mutane domin shi haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin sauran ayoyi na alqur'ani ya nuna cewa yau mai ya jima'ukum li yau mil jam'i yinin da Allah ta'ala zai tattara ku domin ranar tattaruwa to wannan tattaruwar da za a yi dalilin ta ne Allah ta'ala ya kira yinin da yau mil jam'i kamar yadda nan ya ce watun zira yau mil jam'i sannan wannan babbar tattaruwa ce domin aya alkur'ani ta yi nuni akan cewa ba mutane bane kaɗai za a tattara za a tattara mutane a tattara dabbobi a tattara tsuntsaye kamar yadda Allah ya faɗi a suratu al-an'am ne yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم na'am ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Allah ta'ala ya ce babu wata dabba a bisa ban ƙasa ko wani tsuntsu da yake tashi da huka-hukin shi illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne kwatankwacin ku sai Allah ya ce ma farrafana fil kitabi min shay babu abin da muka rago a cikin littafi sai ya ce thumma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijin su ne za a tara su ga baki daya kaga kenan wannan ayat ta nuna hadda dabbobin da tsuntsayen duka za a tattara su a tara su a wajen ubangijin su ranar alkiyama don haka lalle wannan yini ya ci a kira shi da suna yawmal jam'i kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi la raiba fihi babu kwankwanto a cikin shi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare a cikin aljanna wani bangare kuma a cikin wuta ana idan Allah ta'ala ya tattara mutane a cikin yinin tattaruwa to shikenan ƙarshen tattarawai kowa zai nihi wato cikin biyun ko wuta ko aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya yi nunin cewa ya halicci mutane ne domin wannan walizalika khalaqahum ma'ana ya halicce su dan wasu su zama 'yan wuta su zama 'yan aljanna dan wannan manowar Allah ta'ala halice su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi kuma a suratul taghabun yace huwa allazi khalaqakum هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن Allah ta'ala ce shine wanda ya halice ku ya halice ku daga cikin ku akwai kafirai daga cikin ku akwai mummunai to dan haka kenan tunda akwai kafirai akwai mummunai kenan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare za su zama cikin aljanna Allah ta'ala ya sanya mu muna ciki wani bangare kuma za su zama daga cikin yan wuta Allah mu tsari daga daga wuta ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa idan musulmi ya nemi tsarin Allah daga wuta a wuni guda sau uku a cikin wannan yinin yana neman Allah ya mai tsari daga wuta to wutai da kanta za ta yi ma Allah magana ta ce Allah ta'ala ka tsare wannan bawon naka daga gare ni." kamar yadda in ya roƙi Allah aljanna hassa uku a wuni guda to aljanna da kanta za ta yi ma Allah magana ta ce ya Allah ka azurta wannan bawan naka ne don haka muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da aljanna ya ba mu tsari daga wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kamar yadda wani yace mahallain kullin nafsi laysa siwahuma litaksib aw faltaktasib ma badalaha don haka gida biyu ne a aljanna babu na uku duk in ka ji wani gida na uku go to ƙarshen shi shi ma sai ya game da guda cikin waɗannan biyu amma a aljanna wa- wato alkiyama gida biyu ne gidan wuta gidan aljanna kuma kowanne gida a nan duniya mutum yake gina shi idan gidan wuta ne ka shiga to kai ka gina kayanka tun a nan duniya idan gidan aljanna ne kai ka gina shi tun a nan duniya kamar yadda wani mai hikima yake cewa la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha mutum baya da wani gida wanda zai zauna bayan mutuwa sai dai wannan gidan wanda ya dora ginawa kahin mutuwa fa in bana ha bi khairin in ya gina kayan shi da alheri qaba maskanu sai wurin zaman shi yayi dadi wa in bana ha bi sharri in kau ya gina shi da sharri khaba bani ha to wannan magini ya tabe ya tabka asara don haka wato a lahira gida biyu kuma duk gidan da ka shiga na kame na kanka ba gidan haya duk gidan da ka shiga kawai naka ne don kai aka yi shi kai aka tanadan mashi wannan wurin idan ka shiga aljanna to ka shiga gida ne na dindindin na har abada gidan dace da jin daɗi idan kuma ka shiga gidan wuta Allah ta'ala ya bamu tsari to ka shiga gidan azaba da gidan bala'i kuma wanda babu babu ƙarshe har abada da haka Allah ta'ala ya bamu tsari da wannan don haka Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id yana wani bangare cewa dole wani bangare sai sun je wuta wani bangare sai sun je aljanna wannan yana cikin hukuncin da Allah ta'ala ya riga ya tsara kamar da ya faɗi a suratul hud ne go Allah ta'ala ya ce inda ya ga dama ai da gaba ɗayan mutane sai ya shiryar da su duka kowa ya zama mai imani amma ba haka Allah ta'ala ya ga dama ba Allah ya riga ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma ya ɗauki alƙawalin sai ya cika duka biyun don haka Allah ta'ala ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai yake
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته نعم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله نعم ذلكم الله ربي عليه توكل توكلت وإليه أنيب
Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu laj'alahum ummatan wahidatan idan da Allah ya ga dama da sai sanya su zamo al'umma guda daya walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati yana shigar da wanda ya ga dama ne a cikin rahamar shi wazalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir kuma azzalimai ba su da wani majibanci ko wani mataimaki amit takhazu min dunihi awliya Allah ta'ala ce bari dai sun riki wasu majibanta koma bayan shi ne fallahu huwal waliyu to Allah shine majibanci wa huwa yuhyil mauta kuma shine yake rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wa makhtalaftum fihi min shay'in kuma duk abin da kuka yi sabani a cikin shi na wani abu fa hukmuhu ila Allah to hukuncin shi yana wajen Allah zalikumullahu rabbi wannan shine Allah Ubangiji na alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gare shi na dogara kuma zuwa gare shi nake jingina lamurra Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu laj'alahum ummatan wahida inda Allah ya ga dama da bai bambance ba tsakanin mutane wasu suka tai wuta wasu suka je aljanna da sai Allah ya sanya su al'umma guda daya masu tafarki guda daya ko gaba ɗayan su batattu ne yan wuta ko kuma gaba ɗayansu shiryayyu ne ‘yan aljanna. Yana Allah ta'ala ke faɗi cikin wannan ayin cewa wasu za su je wuta wasu za su je aljanna wannan hikima ce ta Allah da kuma tsari nashi. Inda ya ga dama da sai sanya su baki ɗaya su zamanto walau sha Allahu laj'alahum ummatan wahida da Allah ya ga dama da duka sai sanya su zamo al'umma guda ɗaya. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah yana shigar da wanda ya ga dama ne a cikin rahamar shi ana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamar shi cikin waɗanda suka nemi shirya yana wato shigar da wanda ya ga dama a cikin azaba cikin waɗanda suka zaɓi ɓata domin dalilai sun nuna cewa duk mutumin da ya zaɓi shiriya to sai Allah ya taimake shi ya ƙara mai haske kuma ƙara ɗora shi akan shiriya duk kuma mutumin da ya zaɓi ɓata to shi kenan sai Allah ta'ala ya bar shi a cikin ɓata ya ƙara ɗubgar da shi a cikin shi wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir Allah ta'ala ya ce kuma azzalumai ba su da wani majibanci ko wani mataimaki majibanci shine wanda zai kula da lamarinsu ya masu tsaye mataimaki shi kuma shine wanda in sun hada cikin matsala zai tsamo su kamar da malaman zaure suke ba da misali suna cewa wato majibanci da mataimaki wannan waliyin da nasir suka ce shi wali shine wanda kamar a ce zaka fada rijiya sai ya zo ya rike kai ta baka hakuri don Allah kakka fada kai hakuri kana kai billahi ladi sai ka shiga sai ka fada yana rirrike ka kana kubcewa yana kamo ka wannan wali kenan to shi kuma nan nasiri shine wanda yana gehe sai ka hada panjam sai shi zara ma igiya ya ce rike in jawo ka kaga kenan wato kowa masoyinka ne ko wanga shi hana ka yake tun kamin ka shiga wannan kuma sai bayan ka shiga sai kokarin bin hanyoyin yanda za a tsamo ka to azzalimai in su shiga hannun Allah ba su da ko daya ba su da wani wanda zai zo ya bada hakuri ko ya nemi alfarma ko ya yi magana a kyale su kar a shigar da su cikin azaba sannan kuma in sun shiga ba su da wani wanda zai taɓo su ya tsamo su daga cikinta sai Allah ta'ala ya ce amit takhazu min dunihi awliya am anan wurin malamai sun ce ma'anan tabal bal takhazu min dunihi awliya bai dai kawai sun riki wasu masoya wasu majibanta koma bayan Allah kamar yadda muka ambata a can baya kenan su waye majibantan masoyan wasu gumaka ne da kuma shaidanu da suke bauta sai Allah ta'ala ya ce fallahu huwal waliyu to Allah shine majibanci kenan huwa waliyuka ya Muhammad Allah ta'ala shine majibancinka kuma shine majibancin masu imani kamar yadda yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur Allah shine majibancin masu imani shi yake huddo su daga cikin duhu ya kai su zuwa ga haske wa huwa yuhyil mauta kuma shine wanda yake rayar da matattu don haka wanda ya kira da matattu lalle ya cancanta ka rike shi matsayin babban majibancinka babban mai kula da lamurranka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai kaga su kuma waɗanda suka riki gumaka ko suka riki shaidanu sun riki kayan banza banza ta dafa banza kenan wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah Allah ta'ala ya ce kuma duk abin da kuka yi sabani a cikin shi na wani abu to hukuncin shi yana wajen Allah kenan Allah ta'ala shine zai warware maku wato matsalan wannan aya tana cikin ayoyin da suka nuna cewa yanke hukunci da kuma tsara shari'a duka ga hannun Allah yake babu wani wanda yake da damar ya tsara hukunci ko ya tsara shari'a sai Allah shi yasa ko hukumce hukumce wannan nanan duniya wato Allah ta'ala shi kadai ne yake da ikon tsara su in ka ga wani ya tsara hukumce-hukumce ya tsara shari'a to karambani ne ya yi gonar Allah ce ya shiga kuma wallahi sai ya sha kashi idan bai tuba ba in ya tuba in Allah ya ga dama ya yi mai amma duk wani wanda zai zo ya tsara shari'a saɓanin ta Allah to wannan shishigi ne asali wanda yake da cancantar ya tsara dokoki da hukumce-hukumce da shari'a shine wanda yake da sifofi irin na Allah to wa yake da su da haka babu wanda yake da irin sufofin Allah Allah ta'ala shi kadai ne a cikin sufofin shi to haka ma cikin tsarin shi shi kadai ne yake da damar ya tsara hukumce hukumce abi al'amuran da suka shahi shari'a da wanda suka shahi rayuwa hukumce hukumcen da Allah ta'ala ya tsara su ne yake son a tabbatar da su abi idan mutum ya tsara wasu hukumce hukumce ya cilasta wa 'yan adam aiki da su to yanzu cikin wato biyu ne ko dai ya zama wannan hukumce-hukumcen da ya tsara shi da kan shi ya san shiririta ne shirme ne na Allah su ne daidai to kaga wanga sai zama fasiki ne ko azzalimi ne fasiki yanzu bai kai ga kafiri ba tunda ya yarda nashi ba su kai ga na Allah ba kuma su kasassu ne kaskantattu ne ba ma su iya wato daidaito da na Allah ya yarda da haka ɗari bisa ɗari ya yarda nashi shirme ne kaskantattun hukumce-hukumce ne to wannan kaga azzalimi ne fasiki ne amma idan mutum yana ganin ya tsara wasu dokoki ko wasu hukumce-hukumce sai yana da ƙuduri a zuciyarsa cewa suna daidai da na Allah suna gogayya to wannan bakin kafiri ne in kuma yana ganin sun hina Allah to shi kuma wane ne kenan shi wanda yake tsara hukumce-hukumce sai ya ce daidai suke da na Allah muka ce wannan kafiri ne babu kwankwanto to shi kuma wanda ba ma daidai na Allah ba nashi yake kuri da su yana ganin sun ma hina Allah dacewa sun yi shi cancantar da a yi aiki da su sun yi su zama daidai to in wancan na farko ka ce mai kafiri shi wanga sai dai ka buɗe baki ka ce ka in kai sati guda sai ka ce kuri ko domin shi abin ya wuce yawanta ya ce nashi sun mahi na Allahn gaba ɗaya to shi ne suratul ma'ida ta yi nuni Allah ta'ala ce wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu fa'ula'ika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya sabkar ta wannan su ne kafirai sai malamai suka ce yana zama kafiri ne lokacin da ya kudurce cewa nashi sai hina Allah ko suna daidai da na Allah amma idan bai kudace haka ba ya dai aje na Allah ya yi aiki da nashi wanda ya tsara to lokacin kuma sai a ja wancan ta gaba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun shi yasa duk wani hukunci da ba na Allah ba ko ma wa ya tsara shi kuma duk yanda ake tada shi ana ganin ya tsaru yayi to wannan hukuncin a wajen Allah sunan shi hukumar jahiliya shine suratul ma'ida ta ambata bayan waɗannan ayoyin Allah ta'ala ce wa anikum bainahum bima anzalallah anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن فريقا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah ta'ala ya ce wa hadarhum an yaftinuka ka yi hankali da su kasu fitine ka an ba'adhi ma anzalallahu ilaik akan wani shashi ɗan kaɗan daga cikin abin da Allah ya sabkar maka ma'ana ko da kaɗan ne suka ja ka kassaki abin da Allah ya sabkar maka kan riƙe nasu to shikenan an samu matsala wa hadarhum an yaftinuka an ba'adhi ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw idan sun juya baya game da hukuncin Allah fa'alam to kawai ka sani annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim kawai Allah yana son sai yayi masu ukuba ne da wani shashi na zunubansu wa inna katiran minan nasi la fasiquna lalle da yawa daga cikin mutane karkatattu ne bauɗaɗɗu ne masu fice daga da'a Allah ne sai Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya ne mutane suke nema to wannan hukuncin jahiliya duk wani hukunci wanda ba na Allah ba shine Allah ya rada ma wannan sunan ko ma na wane ne shine Allah ya kira shi da hukumar jahiliya sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne ya Allah iya kyautata hukunci ga mutanen da suke da yaqini Allah ya zargi wasu mutane waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah amma kuma suna neman a masu hukunci da hukuncin da ba na Allah ba ganin cikin suratul nisa Allah ta'ala ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة الأنعام الله يتي أفغير الله أبتغي حكما غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وما أتكنت الله يتي إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين أيوسف يتي إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه كان قبل قال شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله
alaihi tawakkaltu عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون a ƙasas Allah ce wa huwa Allahu la ilaha وهو illa hu الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة wa lahu وله الحكم وإليه ترجعون a can ƙarshen ƙasas kuma ya ce mi a ƙarshe ta ƙasas ولا تدع مع الله إلها آخر Mhm.
لا إله إلا هو na'am كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون a ghafir ya ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم na'am وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم.
فالحكم لله العلي الكبير a kahfi ya ce lahu ghaibus له samawati غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ayoyin alkur'ani yawa gare su waɗanda suke tabbatar da cewa hukunci ga hannun Allah yake daga cikin ayoyin da aka jawo yanzu Allah ta'ala yana faɗi a cikin suratu al'an'am yana cewa a faghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala cin yanzu koma bayan Allah zan nemi wani mai hukunci alhali shine wanda ya saukar muku da littafi a rarrabe haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin surar yace inal hukmu illa lillah babu wani hukunci sai hukuncin Allah wato ya qussul haqqa wa huwa khairul fasilin Allah shine wanda yake labarta labari na gaskiya kuma shine mahi alkhairin masu rarrabe zance haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul nisa yace alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika shin baka ga waɗanda suke rai cewa ba sun yi imani da abin da aka saukar maka sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka yuriduna an yatahakamu ila taghut amma suna nihin su je su kai hukuncin su wajen dagutu waye dagutu duk wani wanda zai yi hukunci wanda ba na Allah ba wa kada umiru alhali an masu umarni an ya kafuru bihi su kahurce mashi haka Allah faɗi cikin suratu Yusuf yace inal hukumu illa lillah ai hukunci baki ɗaya ga hannun Allah yake wato a inal hukumu illa lillah amaru Allah ta'budu illa iya yayi umarni kar ku bauta ma kowa sai shi ɗaya ya ƙara maimaitawa inal hukumu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun haka Allah ta'ala ya tabbatar a suratul qasas Allah yace shine Allah wa huwa Allah shine Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da cancanta sai shi kadai guda ɗaya tallin tal lahul hamdu fil ula wal akhirah shi yake da godiya duniya da lahira sai yace walahul hukum kuma shi ke da hukunci baki daya wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku haka Allah ta'ala karshen kasar su yace kar ku kira wani abun bauta koma bayan Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da cancanta sai shi lahul hukum kullu shay'in halikun illa wajha dukkan komi zai hallaka sai za ta ci kadai lahul hukum wa ilaihi turja'un Allah ta'ala shi yake da hukunci zuwa gare shi za a mayar da ku haka cikin suratul ghafir Allah ta'ala yace zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wannan Allah zai faɗa ma ‘yan wuta ne suna cikin wuta bayan sun ce rabbana a matta na tunatain wa ahyaita na tunatain fa atarafuna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil sai Allah ya ce zalikum wannan azaba da kuke gana ana yi muku ba kan banza bane bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum domin in aka kira Allah shi kadai aka ce ayi tauhidi sai ku bujire ku kafirce ku nuna ku ba ku zancen tauhidi wa in yushraka bihi idan aka yi ma Allah shirka to uminu sai ku yi imani ku na uku ce yawwa falhukumu sai Allah ce to yau hukunci lillahi al-aliyil kabir ina ga hannun Allah wanda yake madaukaki mai girma haka a suratul kahfi Allah ta'ala ya ce lahu ghaibus samawati wal ard shi yake da gaibin sammai da kasai baki daya abusir bihi wa asma' ma lahum min dunihi min waliyin sai Allah ya ce wala yushriku fi hukmihi ahada shi Allah bai hada wani ɗaya a cikin hukuncin shi babu wani ɗan adam ko wani mala'ika ko wani aljani ko wani isasshe wanda Allah zai jawo shi ya ce zo mu yi hukunci tare a hukunci baki ɗaya Allah ta'ala nashi ne ga hannun shi yake haka a ƙarshen suratul kahfi Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada bautar ubangijin shi da kowa kamar yanda Allah bai yarda a hada bautar shi da wani ba to haka nan Allah bai yarda ba a hada shi da wani wanda zai tsara shari'a ko zai tsara dokoki tare da shi halattawa da haramtawa na Allah ne shi kadai قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون مشركي أدا سيس ne sai su kalli wata dabba ko wani shashi a jikin dabba sai su ce wanga shashen na dabba maza ba su ci sai mata ko kuma mata ba su ci sai maza sai Allah ya saukar da wannan ayi yace ka ce musu ku bani labari abinda Allah ya saukar muku da shi na arziki faja'altum minhu haraman wa halala sai kuka mai da cikin shi akwai halal akwai haram kul ka tambaye su Allahu adina lakum shin Allah ne ya maku izini yace ku ce ma wannan haram wannan halal Allah ta'ala wato yana cikin abin da yake kama a ce ma halal haram ko kuma a ce ma haram halal shi yasa yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ka ku dora faɗi da halshen ka kawai abin da halsinan ku suke sifanta muku na kiran ƙarya ku ce wannan haram ne wannan halal ne yana cikin wato babban kankan ba da mutum zai yi ma Allah shine ya ce kaza haram ne kuma baka da majingina daga wajen Allah wadda ta ce haram ko kaza halal ne kuma baka da majingina to wannan babban laihi ne a wajen Allah domin ka nuna kai ma za ka yi tarayya da Allah kenan wajen halattawa da haramtawa am lahum shuraka shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah dan haka wannan ayai wato abin da ta yi nuni akan sha'awi masu tarin yawa cikin alkur'ani sun yi nuni akai na cewa hukunci da kuma zartarwa da tsara shari'a da tsara dokoki baki ɗaya wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala zalikumullahu rabbi wannan wanda kuka ji sifofin shi mai rayawa mai kashewa mai iko a bisa dukkan komi to wannan shine Allah ubangiji na dan haka in wani yana da sifofi irin nashi shi ma sai zo ya tsara dokoki a shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara in akwai wani wanda ake dogaro a gare shi shi ma sai zo ya tsara dokoki wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nike mai da lamurra na baki daya in akwai wani wanda ya cancanta a maida lamurra zuwa gare shi to shi ma cancanta ya tsara dokoki kamar yadda Allah ya ci gaba da kawo sifofin shi to duk wajajen da Allah ya tabbatar da cewa hukunci nashi ne shi kadai sai ka ji Allah ya ga wasu sifofin shi wanda babu mai irin wannan sifofin yanan dan ya nuna abin da yasa ya cancanta shi kadai yayi hukunci ba tare da kowa ba to saboda shi ke da diba wannan ayat da muka karanta ta suratul qasas Allah ta'ala ya ce wa huwallahu shi wa Allah shine Allah to in akwai wani shi ma wanda shi ma ana ce mai Allahu zai zaburo la ilaha illahu yace babu wani wanda ya cancanci bauta sai shi kadai haka da Allah yana nuna sifofin shi ko lahul hamdu fil ula wal akhirah kaga wannan duk sifofin shi ne ko sai yace wa lahul hukum kuma hukunci ma baki ɗaya nashi ne kayan shi ne wa ilaihi turja'una kuma ku bayan da ake ma hukuncin zuwa gare shi za a maida ku hakenan babu wani wanda yake da sifa irin ta Allah balle ya ga cewa ya cancanta shi ma ya tsara tsari irin na Allah ko ya tsara dokoki inda Allah yanda Allah ta'ala ya tsara ya dora saboda haka wato wannan haƙƙin Allah ne nashi ne na shi kadai za mu tsaya kan wannan aya abinda mu karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi to bisa kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu bismillah dadai to dadai ba ta da matsala dadai kin kala biyu akwai dadai wadda take nuna kamar mutum yana raki game da abin da ya fada bai yarda da tsarin Allah ba yana ganin inda dai na yi kaza to irin ta ce wannan hadisi ya zo ya hana amma akwai kuma wadda ita kwata-kwata ba wannan manufai ba ne kenan ya danganta daga menene ya sa kace dadaikin hadisi wanda imamu musulmi ya rawaito daga abu huraira da allah tabbata a gare shi ya ce manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila allah min almu'minid da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash-shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mai imani wanda yake da karhin imani yahi alheri kuma Allah yahi kaunar shi sama ga mai imani wanda yake da raunin imani sai manzo Allah ya ce wa fi kullin khair amma gaba ɗayan su akwai alheri tare da su tunda dukkan su masu imani sai manzo Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayin abin da zai amfane ka duk abin da zai amfane ka ko a duniya ne zai amfane ka ko a lahira i kwadayin shi ka dauki mataki ka tashi tsaye wajen kwadayin shi kai kwadayin abin da zai amfane ka sai ya ce wasta'in billah amma ka nemi taimakon Allah saboda in kai ta kwaɗayi zallan kwaɗayi don zurutun kwaɗayi kai kaɗai to wahala ce za ka sha ka nemi taimakon Allah wasta'in billah sai ka nemi taimakon Allah sai manzon Allah ya ce wala ta'jaz kar ka kasa ma'ana kar ka zama kasashe rago ka tashi tsaye haikan wajen kwaɗayi da neman abin da zai amfane ka sannan kuma ka nemi taimakon Allah to in kai wannan ka tashi tsaye ka dagargaje wajen neman abin da zai amfane ka ka yi ta addu'a Allah ya taimake ka sai ce fa'in a saba ka shai'un idan wani abu ya same ka saɓanin wanda kake jira kawai misalin baka ce za ka yi aka ga kana tunanin za ta amfane ka a duniya sai ka da gargaje kai ta leson kai ta leson aka yi ta kwatanta ma wato mat aka yi ta wato exercise aka yi ta yi ka yi iya abin da ya dace ka yi ko da aka zo aka hudo da kuma sai aka gaba ka kaga wani abu ya same ka kenan ko shi aka ce fa in idan ka yi kwaɗayin abin da zai amfani ka ka nemi taimakon Allah kuma ba ka yi ragwanci ba fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza to kar ka dawo kana cewa ka ida dai inda dai na aikata kaza aida ya zama kaza inda dai manzo Allah ya ce kar ka yi haka walakin qul kawai ka ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara abin da ya ga dama yake aikatawa saboda kai baka yi rauni ba kuma kai baka baka yi sanya ba wajen nema ko ka yi duk abin da ya dace to wannan sai in ka yi duk abin da ya dace lokacin nan ne zaka cewa haka Allah ya kaddara idan dama tun farko rauni kai da ragwanci to baka ciki asa akwai wanda kwance yake yi daga baya dan abu ya sabulce mai sai ya ce haka Allah ya so to wannan shine ajizur ra'ayi madiya'un li fursatihi hatta idza fata amrun atabal qadara kasashe wanda ke ɓata lokacinsu sai lamari ya kuce mai sai dawo yana zargin ƙaddara to ba da shi ake ba wannan ana zancen musulmi wanda manzo Allah sallallahu ya ce yayi kwadayi ya dage in ka dage wajen neman abin da kake nema ko ma menene ka tabbatar da zai amfane ka a duniya ko zai amfane ka a lahira sai ya kubce maka to nan ba a san ka dawo kana kana tsufi ko kana dadai dadai sai manzo Allah ya ce kawai ka bar ma Allah hukuncin shi saboda ko kaso in shi Allah bai so ba bai tabbatuwa duk matakin da ka ɗauka duk ƙoƙarin da ka zuba wajen neman abu in dai Allah bai so ba to abin nan ba zai tabbata ba don haka in dai ka ga bai samu bayan kai ka iya abin da ya dace ɗan adam ya yi to kawai ka bar mu Allah zaɓe shi haka Allah ya ƙaddara abin da ya so wato abin da ya so yake aikatawa sai manzon Allah ya ce fa inna law taftahu amala shaytan domin da dai tana buɗo aikin shaytan kenan ba a son ka ɗora cewa da dai bayan kayi ƙoƙari kayi abin da ya dace kawai da resulta ta zama saɓanin yadda kake jira sai ka maida mu Allah lamarin shi saboda me ake son kar ka damu na farko dai saboda in ka dubi lamarin nan sai ka ga kai fa babu rauni babu sanya babu wata kasawa ciki kenan wani tsari ne na Allah ko to shi kuma Allah abin da ya zaba musamman kuma kayi ta roƙon shi da kama ma ko to shi Allah ya ɗauki alkawali kuma in ka roƙe shi yana karɓawa ka yi ta roƙon shi ya kama ma kuma sai abin ya zo saɓanin haka to ka zama musulmin gaskiya yanzu kawai ka sallama ma Allah ga lamarin shi tana yiwa wani alheri yanzu example in na bada na baka wannan da mutum yake nema wani ne sai mutum yanzu akwai yanzu abin ya rage ma da da wasu haukacewa suke in suka rasa baka igo dan mutum ya zo ya ta nema ya ta karatu ya ta zuzurutun karatun da an hudu da ta ba sunan shi ya zo ya ga list ya ta kallo ya ta kallo yana zuwa yana rebi zuwa yana dawowa ya ga da gaske ne babu shi kawai sai ya haɗe daga na wurin jacket sai an ɗauko to yanzu mutane sun ƙara wayewa sun ƙara sanin Allah kuma ita duniyar ma ta ƙara karantar da su saboda sun ga ba wai baka da kake nema baka ta azabtar da kanka akwai waɗanda suna da digirori suna nan zaune sun miƙe ƙahuwa dala 20 na ba su sha'awa fa haka rayuwar take dama tsarin duka ga hannun Allah ne yake wani lokaci mutum nawa kuka yi ma akan wannan misalin da na bada mutum nawa kuka yi equal tare mun zo shi tun primer ma ya bari kawai Allah da ikon shi sai rudubili sau uku a hudda shi ashe wannan rudubala ana ta ganin wani ya rudubili an hudda shi ashe shi alheri ne Allah ke nihi da shi yanzu da aka hudda shi sai ya je ya koma ɗan kasuwa daga ya zama ɗan kasuwa dandanan kawai sai Allah sa wa kasuwancin shi albarka sai ya ɗaga fit ya yi sama kai lokacin da yake riƙe miliyoyi yana hada-hada yana harakoki kai lokacin ma ko watakila ko jami'a baka gama ba ko to shi kenan kuma sannan sai ka je ka gama jami'an naka gaba ɗaya sai ka zo kana fatan ma ya ɗauke ka cikin aikin shi ba wuri to yanzu ba kenan yanzu ƙinƙin samun da ya asara ce ci baya ne to ba komi ba ne in Allah ya hana ka yake matsala wallahi kamar yadda bahaushe yake cewa wani hani daga Allah baiwa ne wannan da gaskiya ne akwai hanin da in Allah ya mashi wallahi baiwa ce Allah ya ma Allah bai ne ka da ka sha wahala ba yanzu kai imajinan wanda kuka yi ekwal tare da su wani an kai shi tsululu wani kwarnaka wani an kai shi yana kai kuma sai Allah rawa ma asiri tun kamun na kwalƙin mata je gaba kai rudubule uku aka huddo ka huddo wannan da aka ma ashe alheri shi kawai sai ka zo ka kama wani abu shi kenan rayuwarka ta inganta ta tahi da kyau yanzu ba za ka gode ma Allah ba akan wannan ni'ima ko ba ni'ima ba ce to kaga inda Allah ya kyale kai da abin da kake so da tsululu kai ma za ka tahiya inda Allah ya barka da zaɓinka da abin da kake kwaɗayi da shi kan na ƙarshen ka tsululu za ka ƙare rayuwa. Wadda haka dai cewa da dai in ya zama mutum yana faɗi ne don wato rishin yarda da ƙaddara. To wannan kuskure ana son musulmi ya zama mai yarda da ƙaddara Allah. To amma in ya zama ba don haka nan ba ne. To wannan babu matsala ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi manzon Allah da kanshi ma ya ce da dai a cikin wani riwaya. a hadisin da manzala sallallahu ya ce lawis takbaltu min amri mastadbartu to kaga dadai a ce na huskanci abin da ya gabata na lamari na wannan dadai kin kaga ba wai zargin kaddara bane ko kuma rishin yarda da tsarin Allah ko gajan hakuri yasa aka faɗe ta kenan inda aka faɗe ta wajen gajan hakuri nan ne ba ta da kyau a takaice ka in yi dogon sulutu akan ta to duka dai guda ce na ta duka ana yi ba matsala insha Allah ko kahin ruku'in ko bayan ruku'i duka babu wani matsala ko wani mutum yi shi kenan ko? na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعين علينا وامكر لنا لا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم كل للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم فك أسرهم اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم فك أسرهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم لا تبتلنا بما لا طاقة لنا به يا رب العالمين ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دما إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين